الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ranar lahadi 28 ga watan rabi'un al'awwal hijira 1447 za mu ci gaba da karatu lamiyatul af'al ta jamaluddini ibn malik rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba hawa yau muna nan cikin bayani akan babe da malam ya kulla game da abniyatu asma'il fa'ilina wal maf'ulina yadda ɗalibin larabci zai gina sunan fa'ili da sunan maf'uli daga waɗancan auzanu na afa'al da aka yi bayani as-sulasi ar-ruba'i al-khumasi as-sudasi to darasin da ya gabata malam ya fara da alfi'ilu as-sulasi daga babin fa'ala eh an yi bayani cewa idan fi'ili daga fa'ala ne bi fathil aini to an faɗi abin da yake na ƙiyasi da wanda ba ƙiyasi ba sawa'un yana ta'adiya ko lazimi ne haka kuma an yi bayani akan fa'ula bidon mil'aini shi ma an faɗi yadda ake gina ismul fa'il daga gare shi haka an yi bayani daga fa'ila lazimi abin nan muta'addi fa'ila muta'addi an yi bayani shi ma akan waɗanda su muka yi bayani akan su abin da ya rage muna fa'ila lazimi da kuma mi ruba'i mun yi fa'ula da kuma ruba'i da kumasi da sudasi to su ne za a yi bayanin su a waɗannan baitoci insha Allah baiti na hamsin da hudu wasu gamin lazimin muwazinin fa'ila bi waznihi kashajin wa mushbihin ajila والشأذ والأشنب الجزلان ثم تقت يأتيك فان وم... يأتيك فان وشبه واحد البخلا حملا على غيره لنسبة كخفي في طيب أشيب في الصوج من فعلا وفاعل صالح للكل إن قصد حدوث نهو غدا ذا جازل جزلا to saboda lokaci bari mu takaita ana ibnu malik yace wasiga ana gina min lazimin daga fi'ili sulasi lazimi muwazinin ma'auni wanda zai zo daidai da awon fa'ila fa'ila bi wazinihi dai kamar dai irin awonsa idan ka samu fi'ili daga babin fa'ila kuma lazimi ne mana ƙasiri ne bai buƙatar maf'uli to yadda za ka gina ismul fa'il nashi to shi ne za ka yi amfani da irin awonsa fa'ila fa'ila shi kenan babu wani bambanci yadda za ka ce fa'ila to shi ma ka yi wa ainihin kasara to haka shi ma ismul fa'il shi ma kasara za ka yi masa e wannan shi ne ƙiyasinsa na farko amma mu kiyaye lazimi don mun riga mun gama da mai ta'adiya a baya ina misali ka shajin kamar ka ce zaidun shajin zaidu yana cikin baƙin ciki ai daga shajiya ne ya shija kaga fa'ila ya fa'alu shajiya zaidu zaidu ya, ya, ya fada cikin bacin rai da bakin ciki ya shija yana cikin bacin rai to ismul fa'i sai ka ce shajin an gane fa'ilin ka gani fa'ila fa'ilin a garuka ainihin ɗin kayan mata ne shi shajan ai masu tanwini saboda ya zamo na kira nan inda an samu masa alif da lam sai a ce ashaji ashaji in ka sa alif da lam ashaji in kuma ka cire alif da lam shine shajin can ka'ida ce mai mulhatul irab ya faɗe ta wa mushbihin kai da ma wanda yake yayi kama da ajila shi ma duk abin da ya kama da ajila dai to haka za ka narko ismul fa'il ɗinsa kaga ajila ya ajalu fahuwa ajilun mai gaggawa kenan zaidun ajilun mai gaggawa ne to haka duk wanda ya kama da shi to shi ba abin da za ka faɗa irin su fariha ya farahu fahuwa farihun eh farihun eh batira hmm? ya bi tsaru fahuwa batirun to shi ne ma'anar wa mushbihin ajila kaga su ma sun yi kama da ajila tun da dun ma'auninsu ɗaya duk daga fa'ila ya fa'alu ne to amma madadin kasara ga ainin kuma an ji iskani gare ta saboda sauwaƙe lafazin amma dai duk dai fa'ila ɗin ne madadin a ce fa'ilun sai a ce fa'alun sai a ɗaure ta e to an ji larabawa wasu kalimomin sun musu haka ina misali wa sha'azi e kamar sha'izal makanu bagire ya yi ƙarfi sosai an gane? kamar irin wuri faƙoɗin nan mai ƙarfi to shine sai a ce sha'izal makanu fahuwa sha'azun bi iskanil hamza alawaz ne yawo to wannan takfifi ne laraba suka yi amma dai fa'ilu ɗin ne saboda sha'azun sha'izun kaga wanne ne ya fi sauƙi dauri ya yi sauƙi sha'azun sha'izun sha'izun akwai nauyi sha'azun ba guda ba ne wannan shine ma'auni na farko daga cikin ma'aunansa maƙisa na ƙiyasi sai na biyu wal ashnabi haka akwai ma'aunin af'alu shi ma yakan zo an gane akan ce shanibar rajulu yashnabu fahuwa ashnabu ashnabu eh ma'ana haƙoransa sun yi haske yana kula da tsafta haƙora suna kyalkyali to shine a ce ashnabu eh ashnabu alawazni af'alu to saboda haka af'alu nan ba ismu tafdili bane an gane ismul fa'il ne eh ismul fa'il ne to yana daga cikin ma'auni na kiyasai a gare shi yakan zo irin su khadirar zar'u eh irin in shuka ta samu ni'ima din nan fahuwa akhdaru eh wana ta zamo shuka ta zamo danya din nan fahuwa akhdaru ta zamo danya kaka ce mafi danya to sai an kula akwai irin inda wa'annan auzanu za su zo amma ba af'alu tafdili ake nufi ba ismul fa'il ne sai ka kalli kiyasi kiyasi shi zai tantance maka irin su sawidar rajulu fahuwa to kaga ba za ka ce mafi baki ba sai dai ka ce bakin mutum kadiral ma'u ruwa sun gurɓata fahuwa aka daru a wirar rajulu na makanta ɗin nan fahuwa nan da yawa af'alu kaka ce mafi makanta makahu zaidun a awaru zaidu makahu ne kaka ce zaidu mafi makanta ne sai ka ce ya fa'alu tabdili ne a to ai baka san tasrifi ba ma'auni na uku aljazalani ala wazni fa'alani shi ma akan gino ismul fa'il daga lazumi gare shi a babin fa'ila kamar jazilar rajulu fahuwa ya jizalu ya jizalu fahuwa jazalanu ala wazani fa'alani ma'ana yana cike da farin ciki jazilar rajulu ya yi farin ciki ya jizalu yana farin ciki fahuwa jazalanu ya cika da farin ciki shi galiban irin wannan ma'auni an fi amfani da shi ga kalmomin da ke nuna cika da tumbatsa eh ai za ka ga akan ce a shabi'a shabi'ar rajulu ya shiba'u fahuwa shaba'anu ne shaban sunan wata ne eh a tsishattifilu fahuwa a tsashanu sakirar rajulu wancan na maye fahuwa ya cika da maye to haka suke to wannan shi ne to waɗanda su ne ƙiyasi guda uku to yanzu zai ambatan mana kuma waɗanda ba na ƙiyasi ba na shizuzi kenan ko to su za a yi magana to anan a su larabawa da suka zo wajen musamman na wa'annan da ba na ƙiyasi ba mafi yawa za ka ga aro ne da wani babi ake zuwa a aro auzanu ɗin shi sai a ɗora mana wani babi saboda wata alaƙa da ke tsakanin kalmomin da fatar an gane to abin da aka yi a nan kenan mafi yawa duka abin da zai ambata to an aro su ne daga cikin auzanu ɗin da sun ka gabata e ko dai an aro ma'aunin fa'ala ismul fa'il nashi sai aka azama fa'ila lazimi ko aka aro bari dai mu ci gaba sai ce sun mata sa'an nan ƙad zai yawa ya ati ismul fa'il yakan zo kafanin kamar ma'aunin falin fa'ilin fa'ilin a ƙiyasi ma'aunin waye cikin karatun da muka yi eh ismul fa'il na fa'il yana wane gida cikin darasin da mun kai na fa'ala shi ne darasi na farko ba wanda ya nuna baku a mazakara a gane shi ne ƙiyasi gare shi na batar an gane yau to kaga kafanin kamar wanda ya tsufa haka shekarunsa suka ƙare to shi ne sai a ce fanin kullum man alaiha eh an gane to a daga faniya ne faniyar rajulu yafna fahuwa fani kaga abin da ake yasi mi ya kamata a ce cikin auzanu din nan da muka ambata uku tun da lazimi ne hmm? fa'inin ko shine na farko eh ko ayi tahfifi in akwai nauyi sai a ce fa'anu ko kuma ko kuma mi a fa'alu da shi ne mai bi masa to ya za a ce eh na'am a fa'alu muke bukata a fa'alu muke bukata can da ya ce wal ashinabi Hmm? Hmm? Afyanin. Haka ya kamata. Afyanin. Ko afyanun. To kamata ya zamo afyanun ko kuma na uku fa'alanu. Mhm.
fa'ayani Mhm. eh na uku fa'alan ya yi kamata a faɗa fa'ayanu fa'ayani eh yayi to ya ce yayi eh ya ce yayi ko hmm? fainanun fa'alanun Mhm. to waɗanga abubuwa su ya kamata a ce ya zo to amma sai larabawa suka ƙi ɗora masa ɗaya daga cikin waɗannan auzana ɗin na ƙiyasi wanda na asali sai suka koma babin fa'ala sai suka gani suka kalla a larabci faniya wani fi'ili ne ya kama da shi yake da dangantaka da shi ko a ma'ana ko a kishiyantaka ko a talazum ko kuma kamanceceniya waɗanga abubuwa guda hudu su ne dangantakar da ke sa a ɗora ma wani ma'aunin wani to sai suka ce akwai zahaba da zahaba da faniya ta fuskar ma'ana duka ɗaya ne an gane to shi kuma zahaba daga babin fa'ala yake shi yasa ismul fa'il sai a ce mi fahuwa zahibun zahibun to saboda wagga dangantaka sai aka ɗauko ma'aunin zahibun ɗin sai aka ɗora ma faniya ga ismul fa'il nashi sai aka ce fanin fa'ayani zahibun fanin zahibun saboda an samu alaka ta mi ma'ana ta ma'ana eh to wannan shine dalili eh saboda waɗancan auzanu ba za su dace da ma'aunin faniya ba na ismul fa'il yadda su laraba suke so su faɗe su to shine sai sun kai auren hannu sai aka bar babin fa'ila din na lazimi gaba ɗaya sai aka koma babin fa'ala wa shibhu wahidin bukala haka kuma da abin da yayi kama da mufradin al-bukhala al-bukhala'u ne al-bukhala'i wa shibhi wahidil bukhala'i sai aka shafi hamza sai aka ce al-bukhala aga jam'i ne me mufradin sa hmm bakhilun ala wazni fa'ilu to kaga ai daga bakhila ne an gane ya bekhalu kaga babin fa'al- eh, fa'ila ya fi'ilu to kaga fa'il bai cikin auzanu ɗin da mun ka ambata yanzu guda uku ko yana ciki to suka ce dole a koma wani gida to ma'aunin fa'ilu cikin karatun da mun ka yi yana wani gida Allahul musta'an yana babin fa'ula yana babin fa'ula abubuwan nan ba in ba a haddace su ba akwai matsala yana babin fa'ula ai ya kamata a ce an ba da amsa ba sai an tsaya dubi dubi ba an gane to sai suka ce bakila din nan me ya kama da shi cikin kalmomi wanda yake da alaka da shi ko ta ma'ana ko ta kishiyantaka eh ko ta ah, abin nan talazumi sai suka ce akwai karuma Mm, kaga karuma kishiyan mi bakila bakila kishiyan yawa to saboda wannan alakar sai suka kyale waɗancan auzanu guda uku na asali na kiyasi sai suka aro ma'aunin karuma ismul fa'il nashi sai suka ba bakila saboda akwai kishiyantaka tsakaninsu to shi yasa sai da suka zo ismul fa'il sai suka ce bakhilun an gane yawwa ba su ce bakhilun ba ba su faɗi haka ba ba su ce abakhalun ba su ce abakhalu ba duk ba su faɗa ba ko bakhalanun duk sai suka bar wannan sai suka ce bakhilu yawwa kaga daidai da karimu karuma ya karumu fa huwa karimu shi da ismul fa'il nashi to dalilin da yasa an kai waɗannan abubuwa shine malam zai gaya maka yace hamlan an ƙi a gudanar da su ne a ma'auninsu na asali da gidansu aka yi aron hannu a lagairihi don a ɗora su a kan wasu auzanu na wani gida linis batin saboda dangantaka da take tsakaninsu da ce dangantakar da mun kai bayani wancan na farko an samu dangantaka ta fuskar ma'ana tsakanin faniya da zahaba wannan na biyu an samu dangantaka tsakanin bahila da karuma ta kishiyantaka ko wannan shi ne to kamar yadda an kai irin wannan aron shi ma fa'ala ɗin ba shi an ka fara arowa daga gidansa ba to shi ma an yi masa aro a wasu auzanu ɗin na ismul fa'il nashi shi ne ce ka kafifin eh daga haffa an gane? eh babin fa'ala ne haffa ismul fa'il sai a ce mi khafifun ga yanan rubuce ga abu gabanka to kaga haffa haffa shai'u akan ce ya khifu mazari khaffan ismul fa'il sai a ce me sai a ce khafifu kaga yana gidan fa'ala ko fa'ala ya fa'ilu can gidansa yake eh khaffa ya khifu to da aka zo a ma'auninsa na kiyasi wanne ne fa'ala da ismul fa'il wanda muka karanta a baya shi ne fa'il ko ba a faɗa ba so me yasa da an ka zo wajen hafif ba a narko shi daga wannan ma'aunin ba sai aka koma aka aro daga gidan wani kaga fa'ula to sai suka ce haffaɗin nan ma'anarsa sai mu kalla mu gani cikin kalmomi wace kalma za mu samu wadda za ta zamo suna da alaƙa sai suka ce muna da saƙula saƙula yana gidan me fa'ula yasƙulu ismul fa'il sai a ce me saƙilun khafifun kaga ma'aunin ɗaya ne saboda akwai kishiyantaka saƙilun khafifun kaga an samu kishiyantaka kenan ko to kaga nan shi ma fa'ala sai da aka yi masa aro daga gidan mi daga gidan fa'ula tayyibin to haka shi ma tayyibin shi ma ismul fa'il ne gidansa don daga tsaba ne tsaba ya tsibu to ismul fa'il sai aka ce mi tayyibun mai daɗi ko? yawwa to kaga kamata a ce ƙwayibun fa'ilun ko? amma ba a faɗi haka ba sai aka aro masa ma'aunin me fa'ilun to fa'ilun shi kuma sun ce na'ibi ne akan fa'ilun wancan da mun kai a yanzu an gane ga kaffa eh saboda haka yana wakilta fa'ilun shi fa'ilun tsayibin alawaza ne fa'ilun to ma'aunin fa'ilu kaga yana wane gida yana fa'ula yana fa'ula to sai suka ce ɗin nan mu samo masa wata mukalla mu gani in ya samu wani fi'ili wanda sun kai kama suke da alaƙa sai mu bashi sai suka ce akwai khabusa ya khabusu fahuwa? khabisu tsaba ya tsibu fahuwa? kaga tsayibin kishiyar habis to shi yasa kaga hawa yau dai fa'ala an ƙara yin aro daga ni daga fa'ula to sai a shebin na hurhura kenan ko na hurhura to shi ma daga shaba ne shabar rajulu ya shibu fahuwa ashiyabu ashiyabu to afa'alu yana yana wane ma'auni hmm afa'alu hmm yanzu mun kai karatun gaba yana fa'ila lazimi an gane ba shi mun ka fara ba wal ashinabi ko kun manta ya kamata a ce kwakwalinku na jafa to idan an ka ce shabar rajulu mutum ya yi hurhura fahuwa a shiyabu to sai aka ce a kalla a gani shabaɗin nan wane fi'ili za a samu wanda zai ke suna da dangantaka tsakaninsu sai suka ce akwai arija wancan na na gurmunta na gurmunta ko to akan ce arija fahuwa a araju ko ba haka ake faɗa ba laisa alal a'ama wala alal to shine ai ismul fa'il ne ai al'a'ara shine gurmu al'a'ama makahu dukansu ismul fa'il ne ismul fa'il ne to anan sai suka ce yadda gurmunta ta zamo sifa arida bujirowa take yi ba asali ba ce to haka ita ma hurhura sifa ce arida saboda haka na an samu nisba an samu dangantaka to shi yasa fi'ilin shaba duk da yana babin fa'ala amma sai aka koma gidan fa'ila aka aro ma'aunin ismul fa'il nashi sai aka dora masa ibn malik kenan kai kafu take da to shi ne ya ce fi sauyi min fa'ala in za a narku ismul fa'il daga fa'ala to kaga duka an aro eh kaga haffa daga fa'ala ne mun ji inda an ka aro shi ismul fa'il ɗin shi ba shi ma haka sha ba shi ma haka dukkan su babin fa'ala ne amma kaga sauran an ka aro daga fa'ula shi kuma ɗaya an ka aro shi daga fa'ila an ka aro shi daga fa'ila to duk wannan ala khilafil qiyas ba qiyasi bane shi zuzi ne laraba sukan yi haka saboda wani dalili su adda yaran su wanda haka dole ka bi ba za ka ce a kai kana nan kan qiyasi ba la qiyasa ma annas kan gane wannan shine hamlan ala gairihi li nisbatin ka khafi fin tayyibin ashyabin fi sauyi min fa'ala eh an dora su ne akan haka saboda wannan dangantaka an gani an ka dora wannan akan wani wazani wanda ba na gidansa ba to wa fa'ilun To ma'auni na farko da ya fara ambata shine fa'ilu, na ismul fa'il gababen fa'ala. Asulasi ko? To shi fa'ilu ɗin ga da aka ce maka shine ƙiyasi ga fa'ala. Sai ce salihun shi mai kyautatuwa ne lil kulli ga dukkanin auzanu ɗin nan da sun ka gabata. na fatar an gane eh inda ya cika ka'idan da za a faɗa da babin fa'ala lazimi ko mai ta'adiya da babin fa'ula da babin fa'ila lazimi ko mai ta'adiya to duka ana iya amfani da wazanin fa'il a narko ismul fa'il daga gare su a wane lokaci sai ce in ƙusidal hudusu in yanzan ana nufin abin nan zai faru nan gaba ma'ana fil hali au fil mustaqbali ba wai labari ake bayarwa kawai abin ya riga ya gabata ba in ya zan shi ismul fa'il ɗin yana ɗauke da bayanin wani hadasi zai faru nan gaba ko a lokacin magana to a wannan lokaci za a iya ɗora masa ba tare da an kalli cewa layin fa'ali yake ba ko layin fa'ula ko layin fa'ila ina misali na hau gadan za jazilun jazala ba mu yi aljazala ne ba aljazala ne a baya ko ba mu yi shi ba ko aljazala ne alawaza ne fa'ala ne aka ce ya cika da farin ciki ko tunan sai ya zan don in ka ce zaidun jazalanun an gane e to ma'ana kana nuna cewa zaidu ya cika da farin ciki kaga labari kakewa ga abin da ne to yanzu so kake ka ce zaidu zai samu farin ciki kaga ma'ana tami to ana ya halatta ka saki wancan ma'aunin nashi na kiyasi ka yi amfani da fa'il sai ka ce zaidun za jazilun gadan zaidu abu gobe zai zama mai farin ciki za a yi daura mai aure ko zai samu wata ofa eh ta wannan shi ne na hau garan ja za jazilun jazala ma'ana gobe za wannan jazilun mai farin ciki ne mai samun farin ciki ne jazala farin ciki to wannan ya halatta duk da kaga ba shine kiyasi ba alkiyasu shine a ce mi jazalanun kamar yadda ya gabata ko shine kiyasi to amma ko ba a yi haka ba to haka abubuwan suke to sai mala ya ce to yanzu mun gama da sulasi gaba ɗaya eh inda ismul fa'il ne inda fi'ilin nan sulasi ne kakkasa ciro shi daga fi'ili kuma fi'ilin nan sulasi ne ko babin fa'ala ko babin fa'ula ko babin fa'ila kakkasa ciro shi to ba gane karatun da aka yi ba sai ka yi muraja'a yanzu za a shiga ruba'i za a shiga humasi za a shiga sudasi su suka rage mana ko to shi nasu sauki gare shi yasa ma cikin baiti ɗaya za a baka amsa a kansu baiti ɗaya zuwa biyu wa bismi fa'ili wa bismi fa'ilin to idan za ka narko ismul fa'il gairi zis salasati kuma baya daga cikin fi'ili mai haruffa uku, kaga kenan ko ruba'i ko humasi ko mi, ko sulasi. To ji ika zo da wazanal mudari, wannan fi'ilin in kana son kanar ko ismul fa'il ɗinsa, to ka kawo ma'aunin, ka kawo mudari ɗinsa. In ka kawo mudari ɗinsa, sai ka cire harafin mubara'a. sai ka saka mimun a madadinta da haraja misali hmm? mudari'insa ya za a ce yo da hariju to cire mana yawon din nan hmm? cire ta an gace kai ba a ce kai wani abu bayan cirewa to idan ka cire ta samimun sai ka yi mata bamma sai ka ce mi shi kenan in tsalaka yan tsaliku yan tsaliku cire mana ya'un to sami mun kai mata zamma mun tsalikun istagfara yastaghfiru sai ka cire ya'un sai ka sami sai ka ce mi shi kenan karatun ya ƙare shi kenan karatun ya ƙare ka gani to duk wani fi'ili inda ba su lasi ba ne kana son ka ɗebo ismul fa'il nashi ka bar mudari'in yadda yake kakka canza harafi kowane iri in ba harafin mudara'a ba kuma dama ba na asali ba ne shi kaɗai za ka cire in ka cire shi sai ka yi wa mimin ɗin nan zamma dama can harafin mudara'a ɗaure abin nan ita take bayan harafin farko to yanzu in ka kawo mimin sai ya tsaya madadinta to shi ne shi ne yake cewa wai ji ika zo da wazanal mudari'i ma'aunin mudari'i lakin sai dai awwalan a farko bayan ka cire harafin mudari'a ju'ila mimun tudammu sai a sanya mimun amma mimun din na ai mata damma shine ka'ida an gane eh to wannan shine to idan ya zan kana son kuma ka narko ismul maf'uli wancan ismul fa'il ko yawa to shi ma akwai sauki can mun ce ka ce mi mudaharijun to harafi wanda ke bima na ƙarshe sai ka canza mai wasali sai ka ɗauki wasalinsa na kasara sai ka mai sai sama mudahariju ri ita ce gabanin na ƙarshe to sai ka ce ra mudahara jun shikenan ismul maf'ul muntaliqun eh lamun sai kai mata fataha muntalaqun mustaghfirun fa'un sai kai mata fataha sai ka ce mi shikenan ismul fa'il ismul maf'ul to shine wa imma qabla akhirih idan harafin da yake na gabanin na ƙarshensa fataha ta kai masa fataha to sa rasma maf'ulin a nan kuma ya koma ismul maf'ul in kai mai kasara ya koma ismul fa'il in kai mai fataha amma wannan ana magana wanda ba sulasi ba na sulasi na nan ta yi za a dawo kai shi yawo su su adda wannan ka'ida to sai ce wa ƙari haƙiƙa hasala ya tabbata shi ismul fa'il ɗin nan da mun kai yanzu shi za ka ƙaddara ga hasala ɗin nan to ma'aunin ismul fa'il ya tabbata min zai salasati in fi'ilin nan sulasi ne shi kuma sai ka zo da ma'aunin bil maf'uli shi kenan sai ka zo da ma'aunin maf'ul daraba ya duribu sai ka ce mi fahuwa madurubun eh fahuwa madurubun katala ya katulu shariba ya shirabu fahuwa akala ya akulu fahuwa kenan ba wahala shi ma ba akwai wahala to wannan shine kiyasi duk fi'ili sulasi to wannan maf'ul kiyasi ne gare shi muttazinan yana mai awo daidai halin kasancewarsa yana mai awo da shi yana mai daidai da ma'aunin bil maf'ul din nan da aka ambata shi ismul fa'il din ka kamar madrubun maf'ulun maqatulun ma'kulun ka asfin ma'kul to kaga ismul maf'ul ne yawa to shine to wannan shine al'aslu to amma kuma an ji wasu wanda ba wannan ma'aunin ba daga sulasi to shine zai baka amsa to wa ma ataka fa'ilin inda kaga ismul maf'ul ya zo kamar ma'aunin fa'ilu to fahuwa shi fa'ilu din ga qad udila bihi anil asli to an karkace ma asali ne an fita daga kiyasi ba kiyasi bane an gane kamar can katala din can akan ce kuma fahuwa katilun bi ma'ana makatulun katilun juriha fahuwa jarihun ai majruhun an masa an masa miki kenan kahala fahuwa kahilun an masa kwalli kenan to wannan khurujin ne anil asli don kamata ya a ce makatulun makhulun majruhun to amma kuma an ji laraba sun faɗi wannan sukan ce makatulun sukan ce katilun duka ala ismil maf'ul shi ɗin dai ake nufi ba wani ba to in ka gane mala ya ce ka sani wannan ba kiyasi ba ne eh sama'iyun ne kuma haka za ka bar shi tunda ba yaren kana ba sai ka bar musu kayansu wasu taganau kuma sun wadatu daga barin an wazini maf'ulin daga shi wancan na farko wanda a kiyasi sun wadatu daga barin shi bai na hawe na jan kamar ba'aunin na jan eh kamar na jautul jilda anishati na feɗe fata daga akuya fahuwa na jan ka gani fahuwa na jan alawazi ne fa'alin kenan na heɗe ta heɗewa shi ne na jan ba na tsira na ba ba na samun tsira ba ne kaga alawazi ne mi fa'alu kaga al'asulu a ce mi manjuwun amma sai suka ce ni najan kuma izmul fa'il ne wannisi haka sun wadatu daga barin wazanin maf'ul suka kawo wazanin fi'ilu sai suka ce nisiyu kamar nasiya an gane nasiyahu sai a ce fahuwa nisiyun an manta da shi kaga kiyasi a ce mi me kiyasi eh na me kiyasi to Allah ya kyauta To, annisiyu ɗin nan shi ma ya saba maƙiyasi, eh, shi yasa can faɗin Allah ta'ala wa kuntu nisyan, eh, ƙira'atul jumhuri kenan, nisyan bi kasirin nun, wa kuntu nisyan mansiya. To, an samu wasu da sun hakaranta nasiyan, eh, to wasu malamai sun ce lugatani. Eh, akan ce nisyun akan ce nasyun duka dai ana nufin ismul maf'ul eh wa taqdirul aya wa kuntu shay'an nisyan in zamo wani abu wanda za a manta da shi mm. to kaga anan sai aka yi amfani da shi nisyan din kuma gaba sai aka sake kawo mansiyan mm. to kowanne ismul fa'il ne to shi ma wannan hurujin ne mi? anil asal ko? a ya fita daga asali ko? to sai mala ya ce amma ha irin wannan fita daga asalin to wa ma amila bai zai yi aiki ba al'irabi bai aiki an gane? ba zai yi aiki ba saboda haka inda ake bukatan ismul maf'ul sai ka kawo fa'ilu ko ka kawo fa'alu ko ka kawo fa'ilu to ba za su yi aiki ba al'irabanci kenan kuma ƙa'ida ta gudana cewa da ismul fa'il da ismul maf'ul duka suna aiki irin aikin fi'ili domin nan tun da aro aka yi an bauɗe ba za su yi aiki ba in kana so su yi aiki na la'irabi to sai ka koma ma wancan ma'aunin na asali misali ba za ka ce marartu bi rajulin katilin abuhu kuma kana nuhin abuhu din nan marfu'un ne bi katilin to haza la ya juzu eh can gidan na hau kenan sai dai ka ce marartu bi rajulin makatulin sai ka koma ma asali abuhu na fata an gane to shine wa ma amila ibn malik kenan Allah ya saka masa da alkhairi eh da ya alfiya to can bai kawo tasriful af'al ba to shine sai ya ware wannan yace zai bayani tunda tasrifin gida biyu ne duk wannan muna babin af'al ne fa ba mu shiga tasrifin sunaye ba ko koha ba ba shiga ba na ana magana a fa'al ne kaman gida biyu ne an ka shiga gida ɗaya ana ƙoƙarin a ɗan gane wani abu to ya an gama in ka shiga cikin su alhisnin rasim to shi ya game gaba ɗaya yana cikin dalilan da ma a sheku abdullahi ya rubuta shi eh saboda ya ce wa ƙari a halla ba a da labi saboda su waɗanda suka yi rubuce-rubuce to ba su kula da tasiriful asma ba kamar shi ibn malik da waɗanda suka yi masa sharhi mai littafi aljami'u da malan tahiru fairamma mai littafin addurarul lawami'u da shi malan salih alfullati wanda muka yi ishara da mai murwusadi to duk ba su kula da tasriful asma ba to ya cikin dalilan da ya sa shi a shehu abdullahi sai rubuta alhisnul rasin aljami'u madinata ilmin sarfi to shi ya ambaci af'al tasriful af'al ya ambaci tasriful asma to wannan duk tasrifin da ake ana magana ne akan al'af'al su sunaye ko shigansu baya ba so da haka duk waɗanda abubuwa da yake kawa suna da alaƙa da fi'ili ne kuma har ƙarshen littafin haka ne amma in mun shiga alhisnar rasin to shi in ka yi shi shi kenan ba abin ka ba shi baiti dubu da wani abu da wani abu to shi ne to shi yasa ya rubuta kuma tun daga ya rubuta alhissani din ba a sake samun wani littafi kamar sa fahimtar sama ba kowa ke ganewa ba bale a je a yi wani inda har yanzu ya kasa samun mako da shakai ko ta haƙiƙi dai na kwarai ya kasa samu bale a ce a samu sharhi da abubuwa da sauransu saboda Allah ya yi masa fatahi a littafin kwarai da gaske na'am ta shi ya da ai dama sai ana da bukata da abu ne za ka yi su ba su da bukata da shirya ne a shi shi bai da bukata eh wannan za mu kwana insha Allah babu ya ƙare in an dawo sai a shiga babu abu ne yatil masadiri a sulasiyya ai ba ai bayani akan masdari ba an dai bayanin fi'ili yanzu ismul fa'il ismul maf'ul to akwai masdari akwai su ismul zaman ismul makan ismul ala duk ba a yi su ba eh to duk suna nan tafi ka dole ka ta hatsi kai karatu in kana son ka gama lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله